إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalus sunna al jama'a wanda ke ngul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 21 ga wata na rabi'u thani hijira shekarar 441 wanda ya dace da 18 ga watan 12 shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 29 cikin littayin na mawata ta imam malik darasi na 29 insha Allah a darasinmu da ya gabata mun hara bayanin salatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi wutar yanda manzon Allah sallallahu alaihi yake yin salatul wutar yake yin wutiri a cikin dare na an ce wutiri na nafila da ake a bayan isha kuma an aka ce su suka ce wutiri suna nihin kurin mara imma ɗaya wutiri ce uku wutiri ne biyar wutiri ne bakwai tara duk wani sha ɗaya suna masuna da wutiri ba ana ne baraka ɗaya mun saba a ce shafa'i da wutiri to wannan su ba haka ba suke nihi shafa'i wani ana iya mu abinda aka saba aka ce shafa'i da wutiri kamar ka'ida ce kurin sallah raka'a uku za a yi kurin a yi shafa'i raka'a biyu a yi wutiri raka'a guda shine ya sabke abin da yake kan shi na shafa'i da wutiri shi kuma haka ne aka saba ko ake hudi asalin abin ba laihi ba ne ka yi shafa'in ka yi wuturi amma ka ɗauka su ne ƙa'ida haka aka aji abin dama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama mana haba in tubi wahidatin aw bi thalatha aw bi khamsa dai har zuwa sama wanda ya soyi da raka ɗaya ma ya yi wuturi yace wanda ya soyi da raka biyar raka uku ya yi wuturi wanda ya soyi da raka da biyar ya wuce da shi dai kudin abinda ake nema a samu mara in bi aka yi a kata uku in aka yi bibi hudu a kata biyar abinda ake so kenan ba don ba cewa kudin illa bayanin da yake suke ka haka nan a cikin rakawoyi da ake yi masana masana ana so kuma zalaman hiyawa a raka uku ta ƙarshe su ne ke bambantawa akan sauran yake yi biyu ya sallama biyu ya sallama misali in yi takwas inda zai sha ɗaya a ta farkon ta tara sai ya kawo fatiya da sul ala a ta goma ya kawo fatiya da ƙuri alkafirun ya tashi kuma bayan sallama tashi ya kara ka ɗaya ta ƙarshe ya kawo fatiya da ƙulhuwar lahu wani lokaci yakan ƙara da ƙula uzai wani wuce bakin ƙulhuwar wani so da yawa ya tsaba bakin ƙulhuwar lahu amma yakan ƙara wani lokaci ya ƙara ƙula uzai bayan ƙulhuwar lahu wannan abin da yake kenan a raka uku ta ƙarshe ne amma ba raka uku bace kadai aka shar'anta wadda za a yi a cikin dare da Allah baka dama abin da kai dai ka ce dai baka yi ba kurin shine magana mun ga ta muku labarin Sa'ad bin Abi Waqas iya tashi bayan sallar Isha yayi sallar raka'a daya wani ce yanzu duk wannan da raka'a daya zai ce dai zan yi da Annabi ya ce hey meniya dan ka ta huce ne shi ta dai dai yanzu eh dai yake Sa'ad bin Abi Waqas kinan dai ka tabarka ne yanzu za mu tashi hadisi bayan hadisin farko da muka yi cikin baban zatul wutar na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na sallata raka'a goma sha ɗaya kuma yana yin mutiri a cikin wannan sha ɗaya kuma bayan ya ƙare iya kwanci akan ɓangaren shi na dama to wannan akwai manganin malamai kan wannan kwanciya ta ɓangaren dama abin da ya shahara ko wajen muhi yawa masu roto hadisin daga hisham daga na hadis na malikin na maganar cewa iya kwanci bayan raka'atar fajar ne yake kwanci to wannan ruwaya wasu sun yi magana rishin ko matsala da imam malik ne kurin ya rubuta wannan kwancin bayan mutiri duk an samu daga ibn abbas amma abin da ya shahara cewa iya kwanciya ne bayan raka'atar fajar kwanci bayan mutiri an samu imam malik tun daga yahya ibn ma'in na cewa a cikin masu almajiran ibn sham malik iya daga cikin wanda suke da kwarin sabat da kiyayewa kan maganar shi illa ɗauka abin wani lokaci yakan yi kwanciya bayan wuturi ya ɗan huta daga sallah ta dare da yi kuma da kwanciya ta bayan rakatar fajar illa duka maganar kwanciya ta bayan rakatar fajar ta yi kari har ma wasu na ɗaukan cewa kamar dole ce kamar su ibn hazam rahimahullah shi ya ga cewa wajibi ce makon dan ganin akwai lafazi da ya zo na idan sallah ta rakatar fajar ku kwanta bangaren ku na dama Aisha ta ce idan annabi ya kare su yana kwanciya a yamin hira ido na biyu in ba kuma ido ina barci ya kwanciya dai dan jima kuma ya tashi bayan yayi rakatar fajar yake kwanciya kenan wannan shi yasa wancan ruwaya ta magana umarni fata jahadu kuma cikin aiman ɗayan ku ya kwanta bangaren dama shi sa ibn hazan ya dauki abin a wajibi amma mahiyar malamai suna kan cewa ba wajibi bane ba amma manzala yayi a aikace kenan sunna ce yin kwanciya bayan rakatar fajar kaɗan dum ka je kun ka jima kama ka makara ta kan samu mutum barci ma nisa an kace kwanta gaskiya don na taɓa haka nan na makar barci da gini ke akan samu haka nan gina mutum ya hankali dai a ɗan kwanta dai ko da kwanta a tashi ana samun kwance ta bayan rakatar fajar ke ne wata suna ce daban sai yanzu mu tashi ya ce wa haddasa ne a malik عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي abin da yake wannan ruwaya ta imam malik haka imam bukhari ya roto haka imam muslim ya gudu da wannan ruwaya duka sun ka ruwaya abin da yake ruwayar cewa abu salama bin abdurrahman ya tambayi aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu mu'minin kina war mu'mine ya tambaye ta kaif kana salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ke yin sallah fi ramadan a cikin watan ramadan ya ta sallar shi kin tambaye da ya yake yin sallah a cikin watan ramadan fa qalat sai aisha ta ce mishi ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على عيد عشرة ركعه ta ce shi iya tambayar ramadan sai ta game gaba daya kinan kama shi halawa ta wata wata daban ta ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai karawa a ramadan ne ko wani ramadan ne bai karawa a sallah ta dare akan raka'a goma sha daya haka ta ba shi labari kenan ba yau na ramadan ko haka yake da'iman bakin abin da salata iyaka ne da ci iyayen bakwai iyayen biyar amma tana magana karawa limitin iyaka inda yake tsayawa bai karawa akan raka'a goma sha ɗaya a ramadan ne ko wani ramadan min juna lafazin na sha ɗaya bai karawa akan haka kenan yanzu ta ba shi amsa kuma ga yanda abin yake wakana ta ce yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin zai sallaci raka a hudu wani raka a hudu kaka tambaya a kan kyansu da tsawonsu kenan kyawawa ne ko masu tsawo ne kenan dogo raka a ce yake kuma kyakkyawar cika komai kamar ga kyau ga tsawo raka a hudu sun mai salli arba'an baya hudu kuma ya sake salata wata raka a hudun su ma wannan hudun fala ta sa'al an husin hinna wa tulhin kakka tambayi kina bai ka tambaya ma kina akwai tsawo akwai kyau bai ma ka tambaya baka labari ba a abu ne tabbatacce kan wannan raka guda hudun kakka tambayi irin kyansu da tsawonsu hudu hudu so biyu nawa sun mai salli talata kuma zai sallaci raka uku sun bayan da muka yi wanda ake kawo sutar a'ala da kuliya da kulhulla harin kula uzzi faƙalat aisha faƙultu ya rasulallah a tana muƙabala an tutir ya mazan allah kana yin wutiri kahin ka yi barci mana kana barci kahin wutiri faƙar ya aisha ya ce aisha inna ainihi tanaman wala ya namu kalbi ne ga ta bambanta abu ne ya ce ido na biyu suna barci ya rihe irin na mai barci amma zuciyata ba ta gafala shi ta ka samu rikin annabawa gaskiya ne eh zuciyata ba ta kenan ya iya da bambanci da sauran mutane an ce domin aisha ta saba babanta abubakar sadiq shi ma'ana baya barci sai ya wuce ne to kai ma haka kewa ka kai barci kai kana barci ita ni magana ta daban ce ni ido na iya barci amma zuciya ta ba ta barci kin daban ne da babanta abin da ya kawo tambayar kenan wannan shine magana cewa wani zai kawo wannan magana ta idon shi bai barci ya aka yi ya makara akwai magana makara shi dai akan salatu asuba ce makara wani abu ne wanda yanzu misali muna cikin wannan ɗakin muna wani al'amari lokacin sallah yana iya yi musani ba idan mu biyu a mako tun daban waje muna idan lokacin sallah muna cikin wani abu daban ba da muna bacci idan mu biyu amma kullum shi lokacin zai wuce musani ba muna cikin wani al'amari daban ke magana shi wannan daban ce makara daban abin da ka tabba shi bane ba cewa ya yi a ce barci shi ma a wani abin daban idan ka biyu shi ma iya magana idan shi iya amma zuci shi bana mata tana gidan mata ga fala irin namu tabbas wannan kuma ya tabbata wannan ruwa da makaranta ba imam malik ya kawo imam bukhari ya kawo muslim ya kawo tabbas cewa idan shi ke barci amma zuciya ba ta barci kenan nan maganar cewa ya tabbata shi magana wuturi kuma ba matsala kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam har yake ma abu huraira wasiya cikin abin da annabi mai wasiya wasiya uku akwai maganar cewa a wata ya samu azumi uku da sallata rakatai duha kai ya bar su da yin wuturi kahin ya barci an ce wannan nasar ya san hadin yawa ya san shi da makara kuna abubuwa na jiyan barci amma wanda nasar ya yi magana ya halatta ya yi wuturin shi farkon dare ya yi tsakiyar dare ya yi ƙarshen dare amma ƙarshen al'amarin shi yana barin wuturi sai a ƙarshen dare kenan bayan kwanta an tashi ka tashi shi a ce kenan wannan abin guda uku duk wanda mutum ya yi ko ka yi kai tsaye bayan sallar isha ka yi kyamun lai ko ka yi tsakiyar dare ka zo kwanciya na ko tambayar da zama wani yake mai ta a ta hanyar whatsapp wai ka san haka ake cewa daga an mutu dole a barci kenan bayan wuturi ba magana ba magana hira ya barci kurum a wuturi kana da dama ka yi shi farkon dare daga bayan sallar isha yana dama ka yi shi an gaza kwanciyar kana dama hai bayan ka kwanta ka tashi to amma idan mutum zai iya iya da ƙarfin niyya na ba shi shi zaka aka lalle mashahuda sai kuma shi a fadal sallar ƙarshen dare ita ce malaku suke halarta kuma ta yi in ka iya amma mutum iya tsoron makara ya yi a farkon dare shi ya lafi amma kowane ya tabbata ba wani matsala don ka barci ka tashi kuma shi ya yi in ka iya yanzu dai nan mun je masalar raka'a goma sha ɗaya a ramadan ko wani ramadan sai yanzu zamu wata ruwaya wata hanya daban kuma za ta kawo mana abin da ba sha ɗaya ba a gama a samu wuta kan magana wa haddathani an malik an hisham bin uwa an abi an ashad ummul mu'minin qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ثم يصلي إذا سمع النداء بصبح ركعتين خفيفتين nan abinda yake ruwa ta hisham bin urwa daga abin shirta bin zubair shi kuma daga aisha radiyallahu anha ummul mu'minin tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil-layl 13 raka'a tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya sallata a cikin dare iya sallata raka'a 13 summa yusalli idza sami'a an-nida bisubh kuma in an kira sallata asuba sai sallaci raka'ataini khafifataini sai sallaci raka'a biyu kanana kenan misal anan me anan kenan yana sallata rak'atul fajr wannan shine abinda yake kaga anan an kawo sha'u can ta ce bai karawa a ramadan a wani ramadan akan raka'a goma sha biyar na malamai na shirin wani amar ruwayoyi a ko tasarfat imma na hisham nawa imma na hanyoyin ko ta'addud wani lokaci kaza akan samu yawan lokaci ga abin da yi wasu na ce a nan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata nafila da yake yi ratiba ta bayan isha raka'a biyu kenan su ne za a iya sawa dan abin ya zamanto daidai da maganar wutarin shi da wannan kenan ya gama da wata raka'a biyu ta farko da raka'a sha idan sha uku kenan wata ruwaya ta hisham da ya cewa yusalli sata asha raka'a ita minha raka'atul fajr a cikin sha uku dai ya yi hadda raka'atul fajar wannan idan maka dauki a wannan ruwaya wannan ba a samun ko shiga wannan magana domin anan ya ce sha ukun aka yi bayan kuma an yi kiran sallah ya kawo raka'a biyu kenan wannan magana ba ta shiga ta sha uku tunda ya ce bayan sha uku da haka magana mahihuta mahuta kan wani zakana kamar malamai da hadisi suka ce kamata albanin cikin wannan shi da na kiyamar ramadana da yi na irin wannan iya cikin na ikhtilaf tanawu ne ikhtilaf tanawu kenan annabi ya wannan wani lokaci wani lokaci ya wannan amma abin da ya yawan yi wannan kuma wannan sha uku kololuwa ce sha uku kuma kololuwa sha uku daga sha uku wannan makatan da duka ruwa ya tawo daga aisha ummu ne ruwa daga kenan tun da abin tushe daga wajen ta yazo kuma sai ita ta kowa sanin sallar shi sallama kowa zuwa sabbai ta sun san ta kowa sanin ya annabi ke sallah cikin dare ta bada wannan labarin kenan wannan dan ta kama kan na sha ɗaya tana ce ya tabbata ko raka abi da yake ta basa kenan wani raka biyu ta ratuba ce ta basa isha ita ba a sa ta layin na magana wuturi shi za kenan a can mata ka labarin ta ba kullum ta ce raka goma sha ɗaya nan kuma gama gaba ɗaya a cikin daren bayan sallar a cikin dare ta ce ta ce salli bil layl ya ta cikin shi kuma sallar salatul layl daga an isha da abin da aka na ba sallar isha ya cikin salatul layl shi dai wannan shi ne kololuwa da aka samu na saɓanin raka'a da manzana salama ya yi a ramadan ko wani ramadan kololuwa duk a kai a kawo iyakata taka-taka tun sha uku babu wata ruwa da gare shi wata kawo sama da haka don saɓanin da ake samu na malamai a karanta umar ce da ya sa tamimu dari da ibn ka'ab 20 aka yi 11 aka yi wannan na aka samu saɓanin ruwayoyi mun karanta ruwa da imam malik ya kawo wata da mahi inganci cikin ruwayoyi ta raka a sha ɗaya shi ma umar kin sha ɗayan ce ya sa su tamimu dari da ubai bin ka'abu su yi wannan shi ne magana mai kari akan wannan saɓanin ko bambancin ruwayoyi kan maganar kuma cewa yana sallata raka a talfajar raka'o'i biyu gajeru domin an ce raka'atul iyayensu wani lokaci aisha ta ce ya kace maka kan da fatiha ba dan yanda yake yake takaita kenan bakin fatiha kai wani lokaci wani lokaci ya karanta qul ya al-kafirun a ta farko ta biyu qul huwallahu ahad wani lokaci bakin fatiha kadai kuma lokaci ya karanta wasu ayoyi ma banda wani shi da kenan abin da yake karantawa ne a ta farko suratul kafirun a raka ta biyu qul huwallahu ahad su yi yawan yi amma ba lazim bane hatta a wancan da ake ba labari na na shafa'i da wuturi suratul a'la da kuliya da kuluwar lahu shi ma ba lazim ba ne kana iya wasu surori ko wasu ayoyi wanda ba na kuma ya yi duk manzana ya yi kowanne ila abin da yawan yi ne wannan sutar ala a ta farko ta biyu kuliya ba salama ta uku a kawo kuluwar lahu da kulawar zai wannan ruwa da mun ce muku da abin da ya inganta dai ba imam malik haka bukhari muslim sun kawo wannan ruwa da mun kare sai wa haddasa ne a malik عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا أتنوا على بركنا ذو قشام آل عمران ya ce a makaranta wannan sai ya ce makaranta don dogon abu ne kenan a ruwaya ta abdullahi bin abbas da yake badawa annahu shi bin abbas ba ta da ta inda maimuna zojin nabi sallallahu alaihi ya kwana a wani dare a wajen maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya khalatu domin ilo baban shi ce kamar ilo babu shi ce kenan kamar wati da shi kenan qal ya je wajenta fattaja'atu fi ardil wisada nan an san akwai tarwa an ce yace abba sai aike shi kuma ga ya kamata ya ga annabi sallallahu cikin dare tiran nan zai zai ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare kurum dan ta san kina nan zai kwana nan a gidanta zai kwana a ɗakin ta zai kwana ya gani da idan shi duk da iya yarowa iya yaro ne amma ya so ga annabi annabi ke ibada shi cikin dare iya yaro amma ya so ga annabi cikin dare shikenan anan ya kwana to ya taɓa ta maka magana a nan ya ce fattaja'atu fi al'adar sada na kwanta a haɗin matashin kai nan malamai na ta magana arad aka ta arad tul ya yi arad girma na ce haɗi da tsawo ya ce aka ce arad kenan misali an san misali matashin kai iya da tsawo haka ya ce kenan a waɗin shi kenan a gehin nan shi ya kwanta kenan annaba a nan mata shi a nan ya kwanta a nan wannan ya ce annabi suka kwanta a tsawon shuhuɗa wasu ka ce a nan tsawon kenan annaba a nan ita a nan shi a nan tsakiya kalma ce mai ɗaukan wannan na tasarfa cikin malamai a takaice dai zahirin magana kuma da gana ta wata kawo kusan kanta kenan tsawon shimfiɗa kenan suna kwanci haka shi iya gehi akan ɓangaren na kusan kan a taba bata shi alakul hada da ana abin da ake so a ɗauka mai yawa kana makwance bukuna da wani riyon doki wani ya wuce kan samun shi a gari shi ma da iya cikin hana bai cikin gida ne iya cikin gida a takaice da mace kenan wannan abin da ya wuce annabi ya kwanta a faɗin na kwanta kenan a faɗin shimfiɗa na biya kwanta da matashi a cikin akan tsawon ma'ana matashin kan kenan nan sun ga matashin kai guda da shi da babu shi da annabi salama ya da kuma cewa nan akwai mu'amala da mutane ke yi da irin cewa da sahabbai ko da yara yanda kaga wannan abu ne kace me kashi gidanka ba ko ma ɗanka ne me kashi wannan wurin nun kwance o na kwance kana kwance da zo kwanta me kaka da ɗan tutuma kaga rama ne shi kuma ya zo shi aka ci amsa aka ci annabi sallallahu salama babu wanda aka bincike rayuwar shi irin shi kawai rayuwa ce so kuma zo ya fatuwa yan sai abin da ka shiga abin da ka cikin dare abin da ka shiga nan haka ta yi ta wakana ya ce suna kwance ya ce fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ta safar lai to dai yanzu ya gama ga irin kwanciyar da aka yi ya ce manzana salasalama ya yi barci shi huwa barci zai ba iya so ya zai ga barci gaba daya ɗan nan so ke ga abin da za yi ya kalan mace manzana salama ya yi barci hattan ta safa laila au qabalahu bi qalil annabi ya barci a can rabin dare da kaɗan ne kayan dare ya rabi ne tsaka ko ko bayan ya rabi tsaka don ba masa race sha biyu da kwata kuka ci sha biyu da ba kwata ba wa ita mutum daga ce ya to sai zan rabin daren shi ya san yace rabin dare ne ka hayi rabin dare ya kusa ko ko bayan wuce kadan kin dai dare ya tafi kusan da mutum wajen rabin wajen rabin dare a Hausa a ce wajen rabin dare iyawa ka hita iyawa bayan ta Hausa a ce wajen kaza iyawa ka hita iyawa bayan shi wajen rabin dare can kenan cikin dare istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon ya halka ya kallon shi fajalasa ya masahu an-nawm an wajhihi biyadi sai na iya murje barci da hannun shi ya goge ya goge barci iya murje da shi kenan na abin barci ثم قرأ عشر آيات الخاتم من سورة آل عمران هي كانت وانا آيوي قدا قوما نقر شان سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون لك يا مقولا ولا جنوب ينظر أشيدي wanda wannan aya cikin wata ruwaya wadda ta albani ya tabbatar da ingancin ruwaya ta magadarasi na rayuwa ta manzan da ke a cikin gida ta ibada yanda ruwaya ta albani cikin wannan cikin wannan kin shekawo ta muna iya an karanta ta yace a bin abi sa yake cewa mun shiga wajen Aisha da ni da Abdullahi da ni da da ni da Ubayd bin Umair mun shiga wajen Aisha sai shi Ubayd bin Umair yake ce mata Aisha ki ba mu labarin hadisina bi ajab amr al'ati ki ba mu labarin abinda abinda ya burge ma'ana ya burge ki ya baki mamaki da ta ga manzon Allah ya yi a rayuwar shi me ta ga ya baki mamaki a ajabi a rayuwar shi abinda ta gani ya ce fa bakat sai ta fashi da kuka ba ta yi magana ba ya ce wa kadar sai take ce mishi yana ga abin ta gani kwarai ba ta tausayi kuma abin da ya ba ta ajabi ta ce ya kama lailatin min layali cikin dare daga cikin daruwa da ke gidana ya tashi faƙal ya ce min ya aisha zari ne a ta'abbadu da rabbi kenan dandaranta ne ya tambayi uzuni a wajenta aisha ki bar ni in je in yi bautar ubangijina kenan ki bani damar barinki a wannan daren in je in bautar ubangijina ki yau dare kenan ba ta samu shi sai ta ce ulut wallahi inni luhubbu qurbak wa hubbu ma yasurruka ta ce yarsu da wallahi ta ce na rantsi da Allah ina son kusantarka zama da kai amma kuma lokaci guda kuma ina son abin da ke haranta maka rai tun iya so iya bauta ke na ta wadata bar shi lalle ina son kusantarka amma kuma ina son abin da zai haranta maka rai tun shi ga abin da yake so yi bauta ubangiji a wannan daren kuran ta bar mishi wannan daren ke shi ke ta dangana ta yarda da abin da ya nema قالت فقام فتطهر سيتاشي يا أرولا ثم قام يصلي سيتاشي كم يشق صلى تتي فلم يزل يبكي حتى بلغ جور تتي بيغوشي با iya kuka iya kuka sai da gaban rige shi ya jika da hawaye shi ya kuka sallar da ke ya kuka sun mabaka ta ce bayan lokaci kuma ya sake wani kuka na biyu shi ma falam ya zal kenan bayan ya yi a tsaye wannan kuka ji hawaye haka kuma ta ce falam ya zal ya biki hatta bal arab ya sake da yi sujada a sujada ma iya kuka iya kuka he da wurin da ya sujada ya shiga da hawayen shi iya ta kuka na bashi kwarai ta ba ta da mutan da akan ta a cikin rayuwar shi ya yi kuka a tsaye ya yi kuka a sujada ta ce iya cikin wannan hali waje a bilalin udinu bisala ha asuba ta yi bilal ya zo iya sanar da shi da lokacin sallah ne falamma ra'ahu yabki da bilal ya ga manzon Allah yana kuka kina sami har ga halin da yake ciki fa qalat ya rasulullah tabki wa qad ghafara Allah lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya rasul kana rasul kana wannan kuka rasulullah kana wannan kuka alhali Allah ya gafarta maka abinda kai in ma kai abinda kai a gaba ka kai wani gina kula da alamin ta dankali shi kake irin wannan kuka sai ya ce afala akunu abdan shakura hilal ba zan zaman to bawa mai godiya ba ta da haka amma ba zan gode ma Allah ba kai ni'ima da mini ya ce laqad nuzilat alayhi laylat ayatin wailu liman qara'aha wa lam tafakkar fiha kaje magana yace a daren yau wannan dare wasu ayoyi sun safi komai wanda wannan ayoyi ya ce azaba ko hallaka ta tabbata ga duk wanda ya karanta wannan ayoyi bai yi ba tunani a kansu inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار zuwa ƙarshen Ali Imran tana kira tabbatar da cewa lalle a cikin halittar samai da kasai da canjin dare da rana akwai ayoyi abin gani a lura ga mai hankali kasan girman Allah ka girmama Allah wannan abin kenan akwai ishara ka zai tsaya wannan kenan abin tsayawa ne ka diba ayar Allah kan canjin dare da rana da halittar samai da ƙasa irin halittun Allah wani wurara nan annabi ya ce duk wanda ga wani ayoyin da yi bi tsaya bai yi tunanin abin da cikin su wailun lahu kina lazim wannan kuma yawanci amma muhimmin maza cikin dare tashi iya kusan kusan kullum duk da zai iya karanta ta iya yana san kanta cikin dare tashi kayan kawai na fila ma kanta ta kuma ga akwai wa'azi a kansu zuwa ƙarshen akwai wa'azi akwai jan hankali ga tafakkuri kan ayoyin Allah wajibi ne mutum ya tsaya tunani kan halittun Allah kan ayoyin Allah na sama da ƙasa da canjin wani ababe Allah ce akwai ayoyi ga mai hankali yace suna suke ambatan Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubin ko da suna cikin halin Allah kina babu lokaci a tsaye ne a zamana ne a kwance ne suna tunanin halittun Allah za su diba su dalle ubangiji bai wannan abin hakan a banza ba man hukuri bai wa wani abin a ce an yi su a banza canjin dare da rana mun karanta lokacin da musa'ab cikin tarihi da aka siya aka musa'ab bin umair lokacin da ya je madina cikin abin da ya samu don mutane madina mahi a lokacin nan suna da aqida babu Allah kullum suna mahi a te ne ba su da aqida Allah ma ba magana wani wani latar uzama kullum su babu Allah mahi waka aqida mutane madina take shi yasa cikin kira da ya musu ya musu kira da hankali da lura lokacin da sa'ad bin mu'az ya zo ya mai haka wannan wannan wannan sa'ad ne cikin cikin wannan cikin mai manyan wannan mutanen madina sa'ad bin mu'az ya cikin babban ya ji hankalin shi cewa lokacin da ya tura mushi aje a tambaye shi ya ga an ji labarin wani yaro ya zo ya bata masa yara da ku asar bin zurara asar bin zurara asar bin zurara shi ne fara zaba shi sa'ad ya turo kai je na ji labari a gonar suwa ne garkar suwa ne wani yaro ya zo daga maka iya lalata mai yara kai je ka wani maganin shi asar bin zurara da ya zo wajen musa bin umar da fada fafafafa kalwa wai da tsaka latijo haba mala ya ce me abin da gima ya ce ka zamana ka shurari abin da nake hudu ta zai maka wayo idan bata ne in shi ne ka babin kana mun gaskiya na kashi rana mai matsala ya tsara gani rika ce haka kurin yan tashi eh haka ya zamana ya zamana me ya fitar shi sai ji haka ta hace yanzu Allah ya ta sa'ad sa'ad yanzu kana zamne ce a cikin daji kana kan raƙumi da abincinka da komi raƙumi ya tahi ya tahi ka ɓace cikin sahara babu abin hawa kuma ka gargara ya mutu a kurin da ka halka daga barci kurin sai ka ga abinci da madara da dabino da zumuwa da kaza abinci cikin tare guda a game iri-iri ga tsanan a gabanka saka bai ci a wasu zan bari ka ci ka ƙare shin don Allah tsar wannan abincin da madara da dabino da zumuwa sun zo surkan sun gamu su zauna ka ci ya ci a akwai wanda ka su ci kwari kwari akwai da ka su tabbas akwai wanda ka su na biyu ce zama tambaya ya ce yanzu kana bakin teku ya kaga jirgin ruwa kaga ana igirwa tana kaɗawa kwambal tambal ya ga jirgin ruwa ƙato a saman ruwa amma yana jirgin iya tafiya kan hanyar shi bai bar hanya ba tana kada amma iya kan saiti bai tambata iya kan saiti zai yi a ce wani jirgin babu duroba mai kulawa da shi ya ce a dole akwai mai kulawa da shi yanzu da ya kashi nan ya yarda da irin wani abin bai sauraro a cikin yanzu da Allah ya ce a sa'ad yanzu wannan duniya ta mu da rana ta hutu ta fada da turma duk wannan tsarin da yake ta yi a cikin wannan setin zai a ce ba mu halicinsu ya ci alalabe ba kuma halittarsu ana ya kawo shi yana da cewa eh waye Allah shi ne ake kira kaɗai ta da ibada yanzu ya zo da faɗa ya ji bayanin yaro ya ji bayanin yara ya ci yanzu abin da za a yi ni yanzu wani shakuri a ko na kai zan koma in turu maka babban eh zan koma in turu maka babban da ya koma sa'ad ibn quraysh asali har ka canza ka zo ka tada kun ka komo ka canza mun fuska me akai yace a'a ka je da kanka eh ka je da kanka abin ya kai ka je kanka ka je menene ka je da kanka me ya tashi ma ko ta fada fada ta shi ma a kusace ya shiga suna zamanin suna karatun qur'ani ba wa mai ce shi wa inda ce haba da tijo ka zama ma ka ji mun ka tashi haka ka maka wayo kai ka zama ka wayo ka zama ka ji mun ka tashi eh haka ne zama shi ma bayanin da ya ma asabin zura shi ma irin nasu kalamin shi kuma kuna hankalin shi kawo kurin ga gaskiya ga shi akwai yadda ba da ci ba rayuwa ta kai tsaye ce ya musulunta ya kalma shahada kai tsaye ya kare ya koma gida ba na musu ba na wani koyo ya ce duk ya dufa musu gaba ya ce kusan yau da musulunta kuma duk wanda da musulunta ba ta yi da shi wa mu kare duk mai san zama da lahiya ko ya musulmi da kwanu wannan shi ne asalin musulunci ya zamanto ya samu karɓuwa a garin madina manyan mutane ne masu iyalai suka wannan kun su manyan kai asalin kayan nan ya mashi aiki da hankali aiki hankali tsaye lura ta sake yanzu kullum tafakkur cikin ayoyin allah iya ƙara mutum imani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayoyi guda goma kenan ya ce iya kallon shi tashi cikin barci ya goge barci daga idan shi sun makarashin ayatul akhawatin musu ta'ala imran da karanta wannan ayoyi guda goma na ƙarshen su ta'ala imran da ya karanta su maqam wannan daga ya tashi kamar da ko ina ne da kon ya tashi da ya tashi daga kan mutunan shi kuma shi na ba sai kallo su maqama ila shannin mu'allaq sai ya tashi akwai wata salka a rataye a cikin ɗakin fatawadda aminu sai arwala daga wannan salka da take rataye fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallar shi jiya kallon shi sun maka ya salli sai ya tashi ya shiga sallah ya ce a nan ne kala ibn abbas shi kala ba ibn abbas ce fa kumtu fa sana'atu misla ma sana nima na tashi irin abin da yi nima na je ne a ruwanda ne komi shirya na zo sun mazhabu ta hukumtu ila jambi sai na zo nima ne na tsaya a gehen shi na hagu ne utarwa ya kawo a gehen shi na hagu nan bai kaba ta akwai wata kata musulun cewa gehen shi na hagu na tsaya fawada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya da hulyumuna ala ra'asi sai mana sanar ya dora hannun shi na dama a kaina wa khadha bi udhnayya al-yumna ya fitiluha ya kama kunne na na dama iya dan murzawa iya murzawa haka to nan an ce me ya kawo wannan magana tunda akwai ruwa sun musulmi ta kawo fa qumtu an an jambil aisar fa adarani min wara'ihi hatta qumtu an yamini to anan kenan abin biyi ne waccan tana maganar da ya tsaya a hagu ya kama shi ya juyo shi ta baya ya ajiye shi a hannun shi na dama tunanin an ce iya murza mai kunne don ya hudu mashi barci ne da ake yaro iya don an ce a damar shi ke kenan kunnen shi kenan kama kunne iya dan murza mashi iya murza mashi kunne don an ce ya tare shi da barci ne wani abu ne na aka can dai ɗaya ba kewa sai ya tare shi dai shi da tabbata nan magana ta ta murza kunne ya fi tilowa iya murza mun kunne na ya murza mun kunne ya ce shi kenan fasalla raka'atayn ya salla raka'a biyu thumma raka'atayn kuma ya raka'a biyu thumma raka'atayn kuma ya raka'a biyu thumma raka'atayn kuma ya raka'a biyu thumma raka'atayn kuma ya raka'a biyu thumma raka'atayn ya raka'a biyu nawa thumma auta kuma sai wutiri yuzi wutiri kenan kaga biyu biyu biyu biyu biyu biyu sha biyu haka shi akwai ko sun mataja kuma sai ya kwanta yanzu kenan ya kai sallar dare iya kwanci ya kallon shi hatta atahu al-mu'adhdhin har mai kiran sallah ya zo fa salla raka'atayn khafifatayn ya salla raka'a biyu gajeru sunan raka'atul fajr kenan thumma kharaja fa salla subh kuma ya huta ya sallar asuba kakanin da yake mun samu raka'a goma sha uku nan mako سي وحدثني عن مالك أن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي فتوصلت عتبته أو فستعته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce a faƙamun musulman fasalla raka'atai ne tawilatai ne tawilatai ne tawilatai ne sun masalla raka'atai ne wuhuma dunan latai ne ƙabalahuma sun masalla raka'atai ne wuhuma dunan latai ne ƙabalahuma sun masalla raka'atai ne wuhuma dunan latai ne ƙabalahuma sun masalla raka'atai ne وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة sai da muka lissahi ya ce ya tashi ya yi salloli raka'o'i guda biyu masu tsawo masu tsawo masu tsawo kwarai kenan ya yi ke masu tsawo da yawa ya fara kuma ya yi wasu salloli raka'a biyu ƙasa da wancan na harko kuma kenan abin da sama kawo kenan iya ragewa iya ragewa har zuwa ƙarshen raka'a goma sha biyu kuma ya kawo wutiri raka'a guda da su ne an aka gama zai baka raka'a goma sha uku shi ma kaga wannan ya tsaya ya gani abin da ya wakana da mana ke sallah cikin dare nan ya kwanta mana ba na cikin gida inda bin abbas dan shi nan magana ce ta yace a wajen rungon shi kenan ya kuma a cikin wani wuri ne daban ba can na cikin gida bane fa irin na wannan kenan sai al'amar bil wutar maganar umarni da aka yi na yin wutiri ita ma dai wannan ruwa da makaranta imam muslim ya kawo ta bayan imam malik imam muslim ya kawo ruwaya sai kenan wannan umarni da aka yi na a wuturi na wajibi ne ba wajibi ba za mu ji magana kan shi Allah haddathani yahya an malik an nafi wa abdullah bin dinar an abdullah bin umar أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث الليل فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى wannan ruwaya ta imam malik ta imam bukhari ya rubuto ta cewa abdullahi bin umar ke bada labari wani mutum ya zo ya tambayi manzon sallama akan sallar dare ya ce sallar dare sai manzon ya bashi amsa cewa salatul layl masana masana sallar dare biyu-biyu ake faza hashe a haduka musubu idan ɗayanku ya ji tsoron asuba mana alfajir za ta keto sallar raka'atan wahida ya sallaci raka'a guda tuciru lahu makar sallah ya ta mai wutarin abin da ya sallata bibibi da ya raka ɗaya zaka ta ƙarshe ya ba suna man duka kina zama kidan wuturi kenan haka bibibi ne wannan ɗaya da ka ƙarshe ya ta ma abin da ya cikin dare sunan wutiri wannan shine maganar masu kawo hujjar ana iya raka 20 ko 30 ko ma 40 tun da ya ce biyu biyu bai faɗi ba da iya gace ba to yadda shi da ya ce bibin ga abin da yake aikace shi ne kowa da suke samu ta maganar cewa za a iya biyu a nan cewa akwai masana masana duk da akwai ruwaya wadda ta kawo ta na maganar ya ka ce ta da ya ce masana masana kin kaga aishi a haka aikace da abin da yi kuma ya ka ce wannan na maganar tsoron wutiri kenan asuba za ta yi in ta yi zaka rihi kenan za ka rihi wuturinka da ɗaya kuran wannan duk abin da ka yi shi wajen magana an san ga abin da ga abin da aka ce da ya ce biyu biyu biyu kaka ce kenan to duk da suna hujjarsa dai tun dai bai ce ba ma'ana ka ayi ba ana iya yi illa ji in wani iya cikin abin da manyan malamin zamanin yanzu suke da magana kan abin suna ga ana iya yi amma musamman wannan fahimta ce mai cewa kuma kenan babu iyaka sai ai tayi ba iyaka furan wannan shine hujjar sai wannan ruwaya illa akwai magana wan nahar nan an kama magana sai amma akwai ruwan zai ce salatu lil wan nahar masana masana hatta hatta rana ya kawo ita ma raka bibi ne wannan duk abin da yake yi wannan jaiz kan aya bibiyu kai sallama haka ne ba lai bane ba ba ce bai ba kuma karanta baya ruwa muslim annabi sallama eh da raka takwas zungurbi zauna ba ruwa aisha cikin cikin sai muslim ga kenan ba ana ne dole ku biyu abin da yake ana iya ne sai a sai saban ya ce wanda ka tanawuli ko ne kai kana yi bibi kana iya annabi ya da takwas ya zama na ita ya daya to kun shi ya kawo raka biyu da wuturi kuma ya wuturi kaga takwas ne wata ruwa raka biyar ne ya ta musulun ya wuturi raka biyar raka biyar zungu zai kenan duka dai shi a tsakashi gura abubuwan nan kowanne kai na magana shi dai kuma babban magana na samun matsala matsala babbar san tsakanin malamai ta magana karawa akan raka'a sha daya shine wannan abun da aka yi kaman ba kayyade ba masana masana shine kosto amma idan ka koma shi da yace masana masana kin yake shi ne za a samu dogara ya san nan da abba iya ka tai bibin za a yi amma ga shi da ya ga dai ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ko karshe dai zai da daya haka bai illa can magana makaranta ya raka hudu kaka tambaye kyawunsu da tsawonsu nan shi ne mashi iya ba da kowa shi ma ga masu yin raka hudu su yi zama guda na ce wuri ne babu babu aka ce kowace ake a buɗe ta ta yi raka hudu kuma yana iya ake raka hudun duka da zama guda yi su yana iya raka a bibiyayi ba tahiya ma'ana da tahiya ba sallama ya kawo shi zai tabbatar ka hudu ya wani hudun da ya yi in ma ya ta ya zama ta ima bi ba amma da aka ta a nan duk wanda mutum ya yi akwai kowa a nan kana yi raka a hudu ka zamana ka yi tahiya guda ka yi sallama ka tashi kuma ka kawo wata raka a hudu ka yi tahiya ka yi sallama to ka tashi kawo shafa'inka da wutarinka nan inda ake sha ɗaya kenan ka ganin hudu hudu ce hudu ta ce ya raka hudu kina nan sai akwai dama illa matsala da ake samu ta mutane ana kamar limancin aka ci raka hudu da zama guda ana samun matsala wani lokaci kware ta mamu ko ta sabihi ya kasa ganawa mancewa ce kai ko hasala ta ka take a kan kwarar mutum mamu yi ana samun matsala gama saka nan samun matsala wani lokaci ya zamanci zaman su a jinsu zama wannan ya ɗauka kamar suna ce za a tarka hudu a mantuwa ce sai da duka sai da turkice gaba da kasa da aina ke asa aina ke barin shi ba ya ga iyawa shi ne da yake yi kudin ma'ana ba zama zama bai kibuta yake tun da ya saba zama wannan ya saba zama ya saba wannan ne shi kuma ce ce da raka'a raka'a ta biyu ya ɗauka kamar ya ɗauka ta ɗaya ce misali su ba mun san da ya saba raka'a biyu ya wuce ya tsiyale shi sai abin ya rikice gaskiya magana wannan mutum dai za ka yi jagorancin jama'a ka yi ta da zai zama waje kurin ka yi biyun ka yi salama ka yi biyun ka yi salama ya yi waje a hirishin kawo matsala a kasa gani ƙasa gaba gaskiya zai taimaka ma kama da hutawa kuma da su mamun su san aina yake zai taimaka amma mutum ta kama yayi ba a ce ya lafi wallawa kuma magana hatta ta rana duka ba abin wajibi ba hatta mun samu annabi wani lokaci yakan gama sallah hudu tarawatib ya zama guda zama da mami ba ya tabbata kan ya haka wani lokaci amma yawa bibin yake salama ibi salama amma ta kama tar mutal mutun yayi ba cewa zai kabili irin na farilla dan ha farilla an kawai zaman harko zaka kabili ko amma nafila an kana ga bibi ya kamanta ka wuce kun wuce ba matsala komai kuma kabili tun me zama kabili ya tabbata sunan annabi haka ne ke zana bambanci da farilla a farilla an kabar zan harko za ka wuce annabi ce kaka dawo ka ta gaba sallah in ga kare da gaba sallah to ma a kenan wanda san haka iya nafila biyu biyu ya yi zaman harko sai tashi ba tahiya to ba wani tashi hankali ka ci gaba sallah ka kara ka ta hudu ka zamana ka tashi salama babu addu'a kabli eh ya tabbata sunna haka وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محير محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخرج سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال فقال المخرجي فرعت إلى عبادة بن سامت فاعترضت له وهو رائع إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة, بن فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء دخله الجنة هاجي أبن لكي هذا رواية أبن دا يكي رواية cewa wani mutum mai suna al-mukhudiji sai ya ji wani mutum kai ya ji mutum mai suna abu muhammad ana ce iya cewa ai wutiri wajibi ne shi mukhudiji dan bane kinana wannan ganin cewa wutiri ya zama wajibi ne farutu ila abata misali sai na kama bulaguro na musamman zuwa ga abata misali kina ji gaskiyar magana daga bakin sahabi ya ce da na je iya ma'ana za shi masallaci na same shi fa'akabartu na ba shi labarin billazi kala muhammad ga abin da mai suna abu muhammad ya waɗi cewa wutiri wajibi ne kenan washi wannan mutumin iya da cin a badar ma iya cikin manya-manyan wanda suka halarci ba ta cikin cikin ansar batun samit sai ba da musamman da aka gaya mai haka cewa wannan abu muhammad iya cewa wuturi wajibi ne a nan sai ce ka zaba abu muhammad kuma da ya karya to duk nan an ce su karya sukan kawo ta a lafazi ba na ba nuna lokanta a ce gama ta makalaci ne a kawai abin da ba haka ba ba haka ba ne kuma abin saɓanin hakika abin kinan ba haka ba ne ya ce ban da ce makariya amma zan tanka ba haka wani ba ba ba zan ce makariya ba amma zan tanka ba haka bane ba ce makariya amma zan tanka ba haka bane ga akwai kare akwai ladabi ke zan tanka haka wani ba eh ba ce makariya ba amma zan tanka ba haka wani ba ke zan abu damar damar kariya kishi gaskiya ko kike nan an gari da ya ce abin muhammadu ya kuskure mana ba haka zan da wuri sai shi wa da suke gaya musu cewa ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji manzon sallallahu alaihi wasallam iya cewa khamsu salawati salloli guda biyar katabahunna Allahu azza wa jalla sune Allah mai girma da buwaya ya farta Allah ya farta ma bayin su guda biyar ne Qur'an faman ja'a bihim yace duk wanda yazo da wa'annan salloli guda biyar lam yudayyi minhunna shay'an istighfaran bi haqqihim ya zo da wannan sallah guda biyar bai tozartar da wani abu ba a cikin su dan reni dan rena dan reni har a dako da gangan kan bai kina iya ba ran haƙƙi kan kuskure amma yayi su bai tozartar da haƙƙi ko dai ba akan reni to wannan duk wanda ya haka yace kana lawu inda la ahadun an yi dukkanin aljanna iya da alkawali a wajen Allah Allah ya shigar da shi gidan aljanna wa mallam ya ati bihin duk wanda bai zo ba da wa'annan salloli guda biyar faresa lahu inda lahad ba shi da wani alkawali tsakanin shi da Allah ko ɗaya wannan ta rage shi Allah in sha azabahu wa in sha adakhalahu aljanna in ya so ya mai azaba in ya zata shi gidan aljanna bawa na Allah ne amma babu wani tsakanin shi da Allah nan ubatu musamman ya kan kunce kan wannan ruwaya inda halin wuturi wajibi ne mai zai ka annabi wannan kuma annabi ya kai da sallah guda biyar ce yan wannan ne akwai ruwayoyi masu ganin cewa irin ruwa da nasu ita cewa Allah ƙara wannan sallah ta wutiri duk wannan ƙari ne ba na farci ba kuma akwai ruwaya da ta shahara kuma ba ta da inganci na mallamai turu filasta minna don na biyu bai tare da mu wannan ruwa ba ta inganta ba annabi ya yi magana cewa don na biyu bai tare da mu ba ta inganta ba inda ta inganta ne za ta matsala shi ala kulli hal kuma ga wancan sahabi wanda ya zo ruwa bukhari ko muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi ya tambaya kan dukkan hukumin addini guda da maganar sallah maganar azumi maganar zakka duka da ya kace ya rasulullahi in ya tambaya kan sallah ya rasulullahi hal alayya ghayruha ta ce dace la yan ka tawi azumi hal alayya ghayru akwai na banda akwai na fila banda shi ta yan ka na fila hal haji da komin sadaka yace babu wani ba wannan sune wajibi sai in ka kara akan neman lada kaga ana hede ce wallazi ba a saka bil haq na rantsi da girman wanda ya aiko ka da gaskiya la azidu ala hada wala anqus min kun rantsuwa da girman Allah ce na rantsi da wanda aiko da gaskiya wannan abu da ga mu sallah guda biyar azumin ramadan haji guda zakka da farilla yace na rantsi da Allah kan wannan ba zan kara ba kuma ba zan rage ba annabi ce mai so ya ga ɗan aljanna ya dibi wannan wata ruwa ce in ya gaskata abin da ya wadi tabbas zai shiga aljanna kake ne inda har akwai wata daban ta farilla haka da haka bata wakana ba shi nan hujja ubata musami ya karyatar da labarin cewa wutiri dole ne ba dole ba ne ba nafila ce mai gara ƙasa mai lada sa cikin salloli na bayan allah na kwarai na samun daraja a wajen allah amma ba dole ba ne a ce idan mutum bai yi ba kwana biyu ko ya makara bai yi ba a ce ka zara ko dole ya rama amma dan fadar su haka ba ka dama ko ka makara zana ce wanda saba yin nafila cikin dare barci hana shi idan ya yi ta tsakanin sahiya da azuhur za ba shi ladan kamar ya yi da daren dunan neman ariya neman fadala ta ko neman romo ne amma ba maganar dole wannan guda biyar su ne dole wata sallah ba kamar wannan saura in ma ta juma'a ta kamata a zauna yi wannan shine tabbatattar magana ta cewa wutiri ba wajibi bane gaskiyar magana ina ga nan ya kamata mu tsaya ta ba mu cika hutun gaba daya mun tsire ne ba mu cika hutun gaba daya tun sai zamu gaggawa yan uwa a takaice akwai wasu yan uwa suna bukatar addu'a akwai Ahmadu Rufai Sabo ya sama dan hadari shi ya gida yana jiya Allah ba shi lahiya kuma akwai ɗan uwana na garin alakos sun kira a kusan magarba cewa cikin yan uwana alakos da suka ta libya an kama wajen guda hudu kuma an ce wannan masu kama a sigar ko yan bada kudi suna bukata sa cikin addu'a Allah warware musu Allah ya yi musu Allah da su daga cikin halin suke ciki Allah musu agaji ka abun shi kuma lahiya Allah ba shi lahiya sai zama kafara ne gare shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى